نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب جامع الصلاة نعم حدثني يحيى عن مالك مم.
أنا عامر بن عبد أنا الله عامر أنا عامر بن عبد الله بن زبير مم.
أنا عمرو بن سليم سلي- سليم سليم بن الزرقي أنا أبي قتادة ال- أنا أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري مم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
ولا أبي ولا أبي العاص ولا ولا أبي العاص ولي أبي العاص
ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها نعم babu jami'i salati wato wannan babi yana magana dangane da hadisai waɗanda suke da alaƙa da abin da ya shafi zati na sallah wato abubuwan da yake halitta mutum ya aikata su a cikin sallah malam ubaidullahi ya ce آه، حدثني يحيى عن مالك آه، الإمام الزرقاني أبو الوليد الباقي وأتويكي تشيوا كأن مغايرة هذه الترجمة للتي قبلها العمل في جامع الصلاة اعتبارية wato mughayara wanda take tsakankanin wannan tarjama da jami'u salati da kuma baban da take kafinta da yake babul amali fi jami'i salati wato abin da za a lura shine annal ahadith allati awradaha fi tilka tata'allaqu bi dhati salati wato hadisan da malam ya koro da su al-imamu malik ya koro da su a cikin wannan baban da muka karanta a baya wato suna da alaka ne da abin da ya shafi ita sallar- sallar kan nata wa minhu nadabu iqa'iha bi masjidi quba'in yana daga ciki wato mustahabbancin yin ta a masallaci na quba wa hadhihi tata'allaqu bima laysa min zatiha wannan kuma baban malam ya kulla shi ne saboda wato hukunce hukuncen da zai shigo da su a wannan babe din ba su da alaka da zatin sallah ka hamlis sabiya kaman dokan yarinya karama wa ta'aqubil mala'ikati da kuma yanda mala'ikai suke musanyar aiki a cikin mu wa taqdim wa taqdimil afdal lil imamati da kuma gabatar da wanda yafi dacewa da yayi limanci wa khairi zalika da wani wannan an gane ko wannan shine abin da baban zai tattauna akai malam ubaidullahi yace haddathani yahya an malikin malam yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik imamu darul hijra ana amir ibn abdullah ibn zubair wato shi kuma ya jiyo daga amir dan abdullahi dan zubair ana amr ibn sulaim ibn zuraqi wato shi kuma ya jiyo daga amir dan sulaim az-zuraqi bazuraqi ana abi qatadata al-harith ibn rabi'i al-ansari wato shi kuma ya jiyo daga abu qatada abu qatada shine harith dan rabi'i al-ansari mutumin madina anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu qatada yace haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yusalli wa huwa hamilun umamata binta zainaba binti rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana sallah alhali yana ɗauke da jikanyar shi na na umamatu diyar na na zainabu ita kuma na na zainabu diyar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a nana umamatu wannan ita ce wanda Aliyu ibn Abi Talib Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya aure ta bayan nana Fatima ta bar duniya an gane ko a nana Zainabu yayar nana Fatima ce amma kuma eh, tana da diya umamatu bayan nana a, a Fatima ta bar duniya Aliyu ibn Abi Talib ya aure ta saboda wasiya ce nana Fatima ta mushi ya auri diyar ƴar uwarta an gane ko wanda saboda hakan din ya halitta diyar na na zainab diyar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wali abil as bin rabi'a wanda kuma ita na na uma na na umamatun nan diyar abul asi ce dan rabi'a dan abdushams abin da yasa ya gabatar da nana zainabu a kan shi abul as baban shi na na umama din saboda shi bai musulunta ba saboda yana mushiriki ne a lokacin amma ya musulunta daga ƙarshe an gane ko shi yasa aka jingina ta da mahaifiyarta da farko amma asali shine a jingina ta zuwa ga mahaifinta amma saboda mahaifin nata darajar shi ta ɗan yi ƙasa sosai da darajar mahaifiyar saboda a farkon musulunci a musulunci bai haranta aure tsakankanin musulma da kafiri ba kamar yadda wannan hadisin ya tabbatar fa'iza sajada wa ba'aha idan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama zai tafi yi sujada yana ajiyewa na na umamatu a ƙas wa iza ƙama hamalaha kuma idan ya tashi ya tafi zuwa ga raka ta gaba yana ɗaukanta ya ɗora ta akan gadon bayan shi wato kaga yadda jikoki suke yin shagwaba a wajen kakanninsu na'am وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن, عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وحدثني عن مالك يا ذنترني يا جيو دغ الامام مالك انا ابي الزناد شي كما يا جيو دغ مالان ابو الزناد شيني عبد الله بن زكوان عن الاعرج شي كما يا جيو دغ مالان اعرج شيني عبد الرحمن ابن هرمز an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu shi kuma ya jiyo daga malaminsa abu huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layl wa mala'ikatun bin-nahar ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce mala'ikatun billaili wa mala'ikatun bin nahar waɗansu mala'iku da dare da waɗansu mala'iku da rana suna ta musanyar ayyuka a cikinku wato suna ta musanyar ayyuka a cikinku mala'ikai waɗansu su zamanto masu aikin dare ne waɗansu zamanto masu aikin rana ne a cikinku an gane ku amma kuma fayyajtami'una fi salatil asri wa salatil fajr wato suna haɗewa a cikin waɗannan sallolin guda biyu suna haɗewa a sallar la'asar da sallar asubahi wato a sallar la'asar wanda za su sauka na safe wanda suka zo da asubahi za su sauka kenan wanda za su hau aikin dare za su zo a wannan lokacin to sai su haɗe a wannan lokacin sallar la'asar da kuma sallar asubahi idan suka zo su kuma wanda za su hau aiki da safe suna zauwa ne kafin asuba a yi asuba da su wanda za su koma wanda suka kwana tattare da ku su kuma za su tsaya ne a yi sallar asubahi tare da su shine za su haɗe a sallar la'asar da sallar asubahi thumma ya'ruju alladhina batu fikum sannan kuma waɗanda suka kwana a cikin ku waɗanda suka kwana suna gadon ku suna kulawa da abin da kuke aikatawa an gane ko sai su hau wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Fayas'aluhum sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tambaye su wa huwa a'lamu bihim alhali shi ne wato ya fi kowa sani dangane da bayan shi masu sallah. Wato Allah ta'ala ya fi mala'ikai sanin wannan bayin nashi. Allah ya ce da su kaifa taraktum ibadi, ya kuka bar bayina, yanzu da za ku zo daga wajensu suna wani hali, to, lafiya kalau alhamdulillah. za su ce taraknahum wa hum yusallun a yanzu mun bar su suna sallah wa atainahum wa hum yusallun kuma lokacin da muka tarar da su da marece ma mun tarar da su suna sallah sun je suna sallah sun zo suna sallah an gane ko wato wannan yana daga cikin hadisan da suke nuni akan fadala ta la'asar da fadala ta sallar asubahi a cikin jama'a saboda kaga mala'ikan ka yace to na bar shi a cikin masallaci yanzu haka kuma a can dama na tarra shi to kaga ya kamata kai kokari ka dinga ku raka hadewa da shi a can eh lokacin da zai zo ku hade da shi a can kale tarro ka gida lokacin da zai koma lo ku rabu da shi a can ku je masallaci daga can ku rabu amma kale fita da gida shi kadai baka raka shi ba ma na'am وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي للناس فقالت عائشة إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس قال مروا أبا بكر فليصلي للناس قالت عائشة وقلت لنفسك قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن سواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا
نعم ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik wato shi kuma ya jiyo daga hisham ɗan urwa shi kuma ya jiyo daga urwa ibn zubair shi kuma na malam urwa ya jiyo daga malamarsa na na aisha ummul mu'minina ummu abdullahi allah ta'ala ya ƙara yadda da ita iyalin ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato a lokacin da yake cikin rashin lafiya rashin lafiyarsa ta ban kwana da duniya lokacin da rashin lafiyar tashi ta tsananta ya yi ya fito al'amari ya kasa dai ya fito daga ƙarshe kuma ga lokacin sallah ya yi shi ne maza Allah ya ce wa sahabbai muru a babakirin falu sallibin nasi ya ga wana na aisha da sauran matayen shi ya ce ku ce wa abubakar ya je yi wa mutane limanci shi ne muru a babakirin falu sallibin nasi ku umarci abubakar ya yi wa mutane limanci saboda ni na kasa faƙalat aishatu sai na na aisha radiyallahu ta'ala ana haɗiyar abubakar ta ce da shi ina ababakarin ya rasulallahi idza qama fi maqamika lam yusmi'in nasa min al-bukai ta ce ya rasulallahi haƙiƙa abubakar ho babana abubakar idan ya ce ya tsaya a gurin da kake tsayawa wato idan ya ce zai yi wa mutane limanci to lam yusmi nasa min al-bukai ba zai iya jiyar da mutane karatun alkur'ani ba saboda kawai zai ta sheka kuka ne saboda zuciyar shi zuciya ce wanda take siririya zuciya ce mai taushi da saukin kuka da haka ta ce ni yanda nake gani famur umara fal yusalli bin nas wato ka ce wa umar da yi wa mutane sallah ya je yi wa mutane limanci umar dan khadda qala muru ababakar fal yusalli bin nas mazala ce a ku je ku cewa abubakar yi wa mutane limanci ba umar ɗin ba yana san da umar ɗin na ce aje a ce abubakar yi qalat aishatu fa qultu li hafsata quli lahu inna ababakar idza qama fi maqamika lam yusmi' an-nas min al-buka nana aisha ta ce to shikenan da naji haka dan kare ga ina takura mai sai na cewa nana hafsa kishiya ta hafsa na ce da ita ki cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu abubakar idan ya ce shi zai yi wa mutane limanci ba zai jiyar da mutane karatun alkur'ani ba zai yi ta sheka kuka ne a cikin karatu yana sallah yana kuka saboda gashi yana tunanin ma'aiki alaihi salatu wassalamu bai fito ba ciwo ya cin mishi ga waɗansu tunanuka zai ta kuka a cikin sallah ba zai jadda mutane karatun alkur'ani ba da haka ki gaya mishi haka nan kuma famur umara fal yusalli linnas ki ce da shi ya umarci umar ya yi wa mutane limanci an gane fa fa'alat hafsatu nana hafsa tace ban matsala na na aisha ta tashi ta je ta aikata abin da ta umarce ta tace ya rasulullahi da girmamawa da mutuntawa a abubakar idan ya ce zai yi wa mutane limanci to ba za a ji daɗin limancin ba saboda kuka zai yi ta yawa a cikin limancin nashi amma babana umar da ke mutum ne mai zahi yan ka umarce shi da ya yi wa mutane limanci ba zai yi wannan ɗin ba manzala sallallahu alaihi wa sallama ce inna kunna la'antunna sawahibu yusuf lalle ku dinnan wajen tattaunawa ta da kuwa irin wato irin wato abokiyar tattaunawar annabi yusuf ce wato wannan imratul aziz wato abinda kuke boyewa a zuciyarku ba shine kuke faɗa a fili ba nana aisha abinda take nufi da take cewa a ce a umar yayi sallah ga mutane tana jiye wa babanta matsalar da zai shiga bayan manzan Allah ya bar duniya mutumin da kaga shi ya ci gaba da limanci a masallacin babanku to ba kowa bane za a gani a cikin ɗiyan babanku ya tashi ba tare da yana muna na mushi zito ba zai iya cewa da shi aka haɗu aka kashe babanku ta ce to abinda na ji tsoro ta ce idan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce abubakar ya umarci mutane ya yi wa mutane limanci to abin da ya sa na yi ta kokkomawa na cewa manzo Allah a cewa Umar yayi kamar yadda ƙarshen hadisin ta yake ce laqad raja'atuhu wa ma hamalani ala kathrati muraja'ati illa annahu lam yaqa fi qalbi an yuhibba an-nasu ba'dahu rajulan qama maqamahu abadan tace ban taba tunanin cewa mutane za su so mutumin da ya zauna a gurin annabi ba har abada a matsayin annabi saboda wato mutane suna jin daɗin annabi suna tattaunawa da shi suna komai da shi in aka zo yanzu aka ce ga wani ne a gurin shi za a ce to wani dama shi ya so ya bar duniya don ya ci gurbin shi da ce shi yasa ba na so a yi wa babana wannan mummunan zaton a je a bawa kowa limanci babana baya son shi an gane ko na na aisha ita wannan shine dalilin da yasa ta yi ta goggocewa abin da yasa take so a baiwa Umar ba wai saboda Abubakar zai yi kuka ba za a yi kaza za a yi kaza abinda take faɗa a baki daban abinda ta kokoye a zuciyarta daban irin yadda lokacin da Imratul Aziz ta gayyaci matekin mateki akan su zo su za a dan dora fada ba wai zawa dora fada bane ta gayyace su abinda ta bayyana musu a fili daban abinda ta kunshe daban shine abinda ta kunshe lokacin da ta ji labarin ai gari ya yaɗu cewa matar sarki matar kaza matar kaza ta nemi bawanta ta nemi bawanta ya zina da ita to wannan gabaki ɗaya abu ya daburta mata lissafi da ta ce to tana da mitin duk matan gari gabaki ɗaya su zo su da suka zo irin sai aka ɗan zauna ana ɗan shan lemun zaƙi ko wani abu makamancin haka kowace ta nutsu sai ta shiga ta ce yusuf kuma ya fito da ya huto kowace kawai da ta fara kallon shi kowace ba ta san lokacin da take daddatse a hannunta ba abin da take nihi kenan inda su ma za su gan shi su ma za su kyasa eh matsalar ba daga gare ta bane a gane ko in dai mace mai hankali ce za ta ga Yusuf to za ta kyasa barantana kuma wanda ita kullum suna tare da shi ai dole ta kyasa abin da ta kunshe a zuciyarta daban abin da ta bayyana musu lokacin da za ta yi gayyatarsu daban shi ne ta ce ƙalat fazali kunnan ladi lumtun da ni fihi ta ce wa ƙadara wattuhu an nafsihi fasta asam ta ce yanzu ba wani zancen shamaki tsakankanin ne da ku wannan kin shi ne ni ne na nufin ni ce na nuface shi to shi ba mazala ce ba haka ba ne abin da ke kike faɗa na na aisha abin da yake hutowa daga bakinki ba shi ba ne a zuciyarki ya ce ga dai abin da nake so muru a babakirin falusallilin nas ku je ku ce wa abubakar ya yi wa mutane limanci faƙalat hafsatu li aisha na na hafsa lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ɗan ɗaga muryar shi ya ɗan hantare ta kaɗan sai ta ce wa na aisha ma kuntu li usiba minki khairan ni tun da nake dama kullum abin da zaki umarce ni yi baya zo min da alheri yanzu ki haɗa da mai gidana wannan ai ba yi ba ne ke san baya so zaki za in je ni yi rikicin na وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن علي علي بن الخيار أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس بين ظهراني الناس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في, في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا هنا جهر أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقال الرجل بلى ولا شهادة له فقال أليس يصلي قال بلى ولا صلاة له فقال أولئك الذين نهني الله عنهم Na'am. Ya dantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga Muhammad ibn Muslim ibn Shahabi ne Zuhuri, an aɓa ibn Yazid al-Laitsi shi kuma ya jiyo daga aɓa ɗan Yazid al-Laitsi, an Ubaidillahi ibn Adi ibn al-Khiyar, wato shi kuma ya jiyo daga Ubaidillahi ɗan Adi ɗan Khiyar. annahu qal haqiqa ubaidullah ibn adi ibn al-khiyar yace bainama rajulun jalisun bainama rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jalisun yayin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana zaune baina zaharanayin nas a tsakiyar mutane yana zaune a cikin mutane idh ja'ahu rajulun kwatsam sai wani mutum ya zo mishi wannan mutumin shine itbanu ibn malik da ya zo mishi fasarahu sai ya tattauna da shi a asirci wato ya mai magana ƙasa ƙasa irin ya je ɗanyi kukus kukus irin da in ka zo gurin babanku a cikin jama'a za ka ɗan mai wata hira ya an shi hankali ka hankali kaza za ka ɗan gaya mishi yadda koren kusan shi ba zai ji ba daga kai sai shi falam yudara ma sarrahu bihi falam yudara ba a san ba ma sarrahu bihi abinda ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato shi wannan itibanu ibn malik ya gana da shi a boye ba a san ba abin da ya gaya mai a boye hatta jahara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam har dai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya bayyana wa mutane abin da shi ya zo da shi fa idza huwa yasta'zinuhu fi qatali rajulin min al-munafiqin sai ga shi abin da shi itibanu ibn malik yake neman izini na ma'aiki alayhi salatu wassalam wato shine yana neman izinin shi cikin kashewa wani mutum daga cikin munafikai shine malik ibn dukhshum wato yana neman yi mai izini ya je ya kashe shi sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa hina jahara lokacin da ya bayyana wa mutane ce alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Malik din nan ko ba yana shaida ba ba abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad jakada ne na Allah fa qala rajulu bala wala shahadata lahu sai mutum ya ce kwarai kwa haka ne sunan shi a cikin musulmai yake amma sai dai kuma wannan shaidar bakin ta baki ne ba bata shiga cikin zuci ba dan a yanzu haka da hirar shi da abokanan shi duka munafukai ne fa wallahi la narawudahu wala hadithahu illa ilal munafiqina ba ma ganin soyayyar shi da hirar shi face dai a wajen munafukai don haka daga baki ne ya ce ya yi kalmar shahada amma kuma a zuci ba haka ba ne faƙala alaisa yi salli mazala ce to shin baya sallah ai sallah yake kuma ƙala bala ce ƙwarai ku sallah yake walakin la salata lau sai dai sallar da yake yi don kada a ce baya sallah ne irin wai za kamu ila salatin ya kamu ku sala yura'unan nasa wala zikurun da la illa qalila faqala ulaika alladhina nahani Allahu anhum manzala sallama ce to ai irin waɗannan su ne wanda Allah ya hana ni in kashe su saboda Allah ya kulan nasu innahu yaqtulu ashabahu wato saboda kada mutane lalatattun kafiran su ce to ai yanzu wanda suke tare da shi kin ma kashe su yake ba wai mu bane kada abin ya shafa hal ma na kusa da shi din kashe su yake to an ce yayi imani amma an kashe shi manzala ce irin waɗannan su ne wanda Allah ya ce in kyale su kallan kashe su na'am وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وثنا وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا na'am ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga Malam Zaidu ɗan Aslam shi kuma ya jiyo daga Aɓa ɗan Yasar, haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Allahumma la ta ja'al ƙabari watsanan yu'ubad, ya Allah kada ka sanya ƙabarina ya zamanto gunki ne wanda ake bauta mai. Wato, kada ka sanya ƙabarina ya zamanto abin cacurundo ne ga al'ummata. su dinga zuwa suna ta bauta wa wannan kabarin nawa Allah ka sanya kabarina ya zamanto abin karewa ne daga bautar mushrikai ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wato fushi na Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tsanani ga mutanen da suka riƙi kaburburan annabawansu a matsayin masallatansu gurin ibadarsu. Na'am.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن محمود عن محمود بن بن ربيع بن ربيع الأنصاري أن أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير وأنا وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيت مكانا
في بيتي في بيتي مكانا أتخذه مصلي فجاء مصلا مصلا فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زنتر دني يا جو دغ الإمام مالك شي كما يا جو دغ محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أم محمود بن الربيع الأنصاري شي كما يا جو دغ محمود بن الربيع الأنصاري متم مدينة أن عتبان بن مالك Haƙiƙa Malam Itibanu ɗan Malik ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana ya ummu qaumahu ya kasance yana yi wa mutanen shi limanci wa huwa a'ama alhali shi makaho ne wato yana makaho yana yi wa mutanen shi limanci wa annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Haƙiƙa Itibanu ɗan Malik wata rana ya zo ya ce wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ya rasulallahi inna ha ta kunu zulma haƙiƙa waɗansu dararen ana yin duhu ana yi dare wanda yake ba ba horin wata an gane ko waɗansu dararen akwai baƙin wata ba ba ba hori eh baƙin dare kenan waɗansu dararen haka ne to ba zan iya tafiya ni kaɗai ba daga nan zuwa masallacinmu kuma masallacin tsakankaninmu da shi akwai wani kwari wanda sai na gangara ne na haya nake hucewa don haka in ce zan dinga tafiya cikin dare zai iya in faɗi in ina tafiyar ya ce to don haka wannan larura ce wal matsaru wasail wani lokacin kuma ana samun ruwan sama ruwan sama ya kece gashi tsakankani na da masallacin nawa akwai wani kwari wanda ruwa yana bi ta nan in na ce zan je in huce zai iya yiwa korama ta kai ni in ta zo ta wasailu da kuma gudanar ruwa din a cikin wannan kwari din to da haka wa ana rajulin darirul basar hakika ne mutum ne wanda yana da kai matsalar gani yana da kai matsalar gani cuta ta dan sami ido na kaɗan to don haka ina neman alhurma fasalli ya rasulallahi fi baiti makanan attakhidhu musallan yace ya ma'aikin Allah abinda nake bukata shine kayi sallah a wani guri a cikin gidana wanda zan riki wannan gurin a matsayin guri ne na sallata wato iri yanda ake in mutum zai bude in zai za bude masallaci a kira babban limami ya je ya sallah ko to ya rasulullahi ka ina so ka je ka gidana a cikin gidana in nuna maka wani guri ka yi min sallah wanda zan riƙe wannan gurin a matsayin shine gurin ibada ta cikin gidana shikenan mazala ce ba matsala faja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqala aina tuhibbu an usalliya a sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo mishi yace da shi to malam itibanu ina kake so in yi sallah a cikin gidan naka gani na zo nuna gurin da kake buƙatar inda kake so ka rike shi a matsayin gurin ibadar taka fa ashara lahu ila makanin min albayti sai itbanu yace ya rasulullahi wancan gurin shine nake so in dinga yin sallar a gurin shi a cikin wannan gurin shine fa ashara lahu sai mai nuni ila makanin min albayti zuwa ga wani guri daga cikin gidan nashi yace a can nake so a dinga yin a in dinga sallata shikenan fa sallafi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi ya sallah a gurin ya ce shi kenan ya yace mishi iyayi na'am حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى a ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga ibn shihab shi kuma ya jiyo daga abbad dan tamim shi kuma wato abbad dan tamim ya jiyo daga ammihi faffansa annahu ra'a rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙiƙa ya ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mustalqiyan fil masjid manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi reran a cikin masallaci wadi'an ihdari jilaihi alal ukhra ya dora kafa ɗaya kan ɗaya shine ya dora ɗaya daga cikin kafafuwan shi akan ɗaya wato yayi reran yana hutawa wannan yake nuni ashe akan ya halatta mutum ya kwanta ya huta a cikin masallaci na'am وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كان يفعلان كان يفعلان ذلك ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga ibn shahabin zuhuri shi kuma ya jiyo daga sa'id dan musayyab haƙiƙa umar dan khattab da uthman dan affan allah ta'ala ya ƙara yarda da su kana yaf'alani zalika sun kasance suna aikata wannan kin irin su shiga masallaci su kwanta su dan huta na'am وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال قال الإنسان qala li insani قال لإنسان إنك في زمانك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن Hmm.
وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي يقيدون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة خطبة يبدل يبدلون أعمالهم قبل أهوائهم Hmm.
وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يح- يح- يحفظ فيه حروف القرآن Hmm.
وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من ي- من يعطي يطيل يطيلون فيه الخطبة ويكثرون الصلاة يبدلون فيه أهواءهم قبل أعمالهم Mm. ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga Yahya ɗan Sa'id, haƙiƙa Abdullahi ɗan Mas'ud ya faɗa daga wani mutum daga cikin ‘yan uwansu sahabbai, ya ce da shi akar makallahu, in na fi zamanin, haƙiƙa kai kana cikin zamani mai albarka, wanda kathirun fuqaha'uhu waɗanda suka fahimci addini na musulunci. suka fahimci inda aka dosa suna da yawa galilun ƙura'uhu amma waɗanda suke mahaddata ne zangariya zalla ‘yan kaɗan ne waɗanda suka haddace alƙur'ani a zamanin sahabbai ‘yan kaɗan ne amma tuhfazu fihi hududul ƙur'an wato ana kiyayewa dokoki na alƙur'ani dukkan dokar da alkur'ani ya shata ana kiyaye ta ba a keta ta wato bayya'u hurufuhu amma kuma ba a yalwatawa sosai bangaren abin da ya shafi sanin anwa'ul qira'at bangaren abin da ya shafi kakawa ne ya karanta kakawa ne ya karanta kakawa ne ya karanta ba a faɗaɗawa a cikinsu amma dai ana kula da wato doka ta alkur'ani ana kiyaye ta Dalilun man yas'alu katsirun man yu'di kaɗan ne za ka samu almajirai masu bara kuma da yawa za ka samu masu taimakawa mawadata masu tallabawa yutiluna fihi salata wa yaqsuruna al-khutbata wato suna sallah mai tsawo in aka zo aka shiga sallah ana sallah da sura mai dan daidai ruwa daidai tsaki amma kuma khutba ana yin ta gajera yubadduna a'malahum haka ne ko yace yubadduna a'malahum qabla ahwa'ihim wato suna gabatar da ayyukansu wanda zai cin musu wanda zai tserar da su a gobe kiyama kafin son zuciyarsu wato suna fara aiki na alkhairi kafin su bi abin da zuciyarsu take so ya ce da shi to wasa ya ci alan nasi zamanun da sannu wani zamani zai zo wa mutane wanda kalilun fuqaha'uhu waɗanda suka fahimci addinin yan kaɗan ne tsirari ne amma kathirun qurra'uhu wanda suka haddace alqur'anin za ka samu a unguwa ɗaya mahaddata ƙur'anin da ake da kai a yanzu a cikin sahabbai ma babu su an gane ko wato irin wannan zamanin namu wanda za ka ga cewa a gari ɗayan aka ce a zano malamai mahaddata alƙur'ani to za ga cewa gabaki ɗaya a rayuwar sahabbai gabaki ɗaya ba a samu adadin waɗannan ƙura'u ba a garinmu kaɗai ba wai a cikin ƙasarmu ba a garinmu kaɗai tunaninka garinmu kaɗai ya fi yawan sahabbai ko ku a'a ko kuma garinmu sun fi yawan albarka ne shi yasa ya zamanto an samu mahaddata alkur'ani da yawa yadda ba a samu ba a cikin sahabbai to wannan yana daga cikin abin da za mu yi kaico mu yi nadama yawan haddal alkur'ani ba wai shi yake nuni akan albarka ba saboda a cikin sahabbai in albarka kake nema zalla wanda ba wata lalata da ta shige ta shine zamanin sahabbai wanda maza Allah ya tsarkake wannan zamanin amma ba samu mahaddatan sun fi yawa an gane ko yace to da sannu wani zamani zai zo wa mutane waɗanda suka fahimci addini yan kaɗan ne yan kaɗan ne ba su wuce kashi ɗaya cikin ɗari ba amma kathirun qurra'uhu wato mahaddata alqur'anin suna nan sun cika garin sun cika duk unguwar da ka bi sai ka samu mahaddaci ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba kuma mahaddaci gangaran ba irin wanda za a ce ba sama sama ce haddashi wanda in ka je yana karatu kawai za ka ce a wani malami ne an gane ko yuhfazu fihi huruful qur'an ana ta kokari a yalwata wajen haddacewa qira'at na iya karatu da ruwayal hausu na iya warshu na iya shu'ba na iya asim na iya khallad na iya khalaf na iya bazzi na iya kumbul na iya susi na iya duri na iya hisham na iya ibnu zakawan da makamantansu waɗannan duka kace kawai kai ka haddace kace shadibiya a kaina take taiba ma a kaina take durra ma a kaina take an gane ko amma kuma wato dayya'u hududuhu ana tozartar da dokoki na alqur'ani a shi wannan doka ce a fili karar kowa ya sani amma kuma a taka ta shikenan ba wanda yake magana kathirun man yas'alu qalilun man yu'ti zamanin da za a ga cewa almajirai sun yawa masu bara sun yawa amma kuma mawadata masu taimako sun yi kaɗan ba wai babu su ba ne akwai mawadata amma kuma masu taimakon ne yan kaɗan yutilu na fihi khutubata wa yaqsuru salata wato suna tsawaita huɗuba sai a zo a share minti sha biyar minti goma ana huɗuba amma kuma sallah aka zo cikin minti uku an kare ta yutilu na fihi khutubata wa yaqsuru salata suna tsawaita huɗuba amma kuma suna gajarta sallah yubadduna fihi ahwa'ahum qabla a'malihim manzo Allah sallallahu Abdullahi dan Mas'ud yace suna gabatar da san zuciyarsu kafin aikin da zai tsirar da su a gaban Allah subhanahu wata'ala an gane ko to wannan shine zamanin da muke ciki a kullum idan za ka yi tunani za a ga cewa wannan abin da abdullahi dan mas'ud ya faɗa wato kawai in ka auna shi a kanmu da kawai haka ne an gane ko gashi mahaddata alƙur'anin akwai su ba babu ba gashi a kullum wahala cikinta muke shiga ba wai huta bace muke ƙara tsundumuwa ce ake saboda duk lokacin da aka ce za a tozartar da alƙur'ani tozartar da shi ba wai shine a daina karanta shi ba a'a dokar da alƙur'ani ya shata a ce an ki ba abi ba wai sai mun fito daga baki ba mun ce mun ki bin ma bi aikin mu zai nuna cewa mun ce ba ma bi mai tsaye da dokar ma faɗa muke da shi wanda zai ce ga abin da Allah ya ce ga za mu ce wannan tashaddudi gare shi ta tsananta ya zai kuma mugan mai kyau dole sai muna kiyaye na وحدثني عن مالك أن يحيى أن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة إن قبلت منه نذر فيما بقي من عمله وإن لم تقبل منه لم ينذر في شيء من عمله يا ذن تدني يا جودك الإمام مالك شيكما يا جودك يحيى بن سعيد أنه قال haƙiƙa yahya ɗan sa'id ya ce balagani labari ya iso gare ni anna awwala ma yunzaru fihi min amalil abd haƙiƙa farkon abin da za a fara kallo a aikin bawa a gobe kiyama as-salatu sallar shi wanda take abar farzantawa akan shi fa in qubilat minhu idan an amshi sallar shi to nuzira fi ma baqiya min amalihi sai a leƙa kuma sauran abin da ya saura daga cikin aikin shi aleka sallah aleka azumi zakka haji da sauransu wa in lam tuqbal minhu lam yunzar fi shay'in min amalihi in kuma aka leka dama sallar ita ma ya ta gamjigarici bai koye ta ba to sauran aikin ma ba za a leka ba a ce kai tunda a sallah ma bai kula ba to sauran ma ba a leka ba to amma mu za mu ga yanzu kawai sallah muna yin tarabde ne sallar nan da muke gani idan muka ce za mu yi ta yadda muke so to ba za mu ga yadda muke so a gobe kiyama ba shine dole mu yi ta yanda Allah ta'ala yake so a yi ta bayan da mu muke so ba na'am wa haddathani an malik an hisham bin urwa ana bihi an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama anna qalat kana habbu al'amali ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama alladhi yadumu alaihi sahibuhu ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga hisham ɗan urwa shi kuma ya jiyo daga babansa shi kuma ya jiyo daga nana aisha iyalin ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙiƙa nana aisha ta ce kana a habbul amali ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wato mafi soyuwar aiki zuwa ga ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance shi ne alladhi ya dumu alaihi sahibuhu aikin da bai shi zai dawwama a kan shi aikin da zaka dinga yin shi a kullum kullum shine aikin da annabi ya fi so ba wanda in kai yau ba sai ka ɗauki lokaci zaka yi ka zo ka kai sallah raka ashirin amma ba za ka sake wata raka ashirin ɗin ba sai wani sabon wata ko kuma sai wani ya sake maka wata allura na'am
وحدثني عن مالك أنه بلغه أنا عامر بن سعد بن أبي وقاص نعم.
عن أبيه أنه قال كان رجلان أخوان نعم.
فهلك أحدهما نعم.
قبل صاحبه بأربعين ليلة na'am فذكرت فضيلة الأول عند رسول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم Mm.
فقال ألم يكن الآخر مسلما Mm.
قالوا بلى يا رسول الله Mm.
وكان لا بأس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Mm.
وما يدريكم ما بلغت به صلاته Mm.
إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يق- يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبقي من كرمه Mm.
فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik annahu balaghahu haƙiƙa labari ya iso ga al'imamu Malik. Ana Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas shi kuma ya jiyo daga Amir ɗan Sa'ad ɗan Abi Waqqas. Ana abihi shi kuma ya jiyo daga babansa wato Sa'ad bin Abi Waqqas ɗaya daga cikin mutane goma wanda suke da kwai satifike na aljanna. annahu qal haƙiƙa sa'ad ibn abi waqas yace kana rajulani akhwani wato waɗansu ‘yan uwa guda biyu sun kasance shaƙiƙai fahalaka ahaduhuma qabla sahibihi bi arba'ina laila ɗaya daga cikinsu sai ya mutu kafin ɗan uwan nashi da kwana arba'in ɗaya ya rasu bayan wata ɗaya da kwana goma shi ma ɗayan sai ya rasu an gane ku? فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wato sai aka ambaci fadalar shi wanda ya rasu da farko aka ce kai malam wani Allah ji kansa Allah ya gafarta masa ai wannan wanda ya fara rasuwar daga cikin su waɗannan ƴan uwan guda biyu Allahu akbar shi ne babban mutum a gidansu mutumin da yake koyar da su karatu mutumin da yake sadaka yake kyautatawa aka faɗi haka a gaban manzan Allah faƙala alam ya kuni al'akharu musulman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ce to nima yana da tambaya ya ce shi wanda ya mutu daga ƙarshe ɗin musulmi ne ko ba musulmi ba ne ƙwalu bala ya rasulallah suka ce musulmi ne ƙwarai ai shi ma musulmi ne sai dai kai ba zai kai yawana ba wa kana la ba'asa bihi amma shi ma akwai kokari ibada sallah ta lokaci biyar tare ake yi da shi a cikin jami'i kuma duk abin da ya shafi harkar abin da ya shafi zumunci gaba gaba yake faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ma yudirikum ma balaghat bihi salatuhu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ce to yanzu tunda da har kun ce wannan shi ma wanda ya mutu daga ƙarshe musulmi ne to waye sanar da ku cewa wannan din na ƙarshen ba zai tarra wancan kin ba a daraja sallar da zai yi ta kwana arba'in zai iya yiwuwa ya kere wancan din ma a daraja ya ce waye sanar da ku faralar sallar nan da zai yi ta kwana arba'in matsayin da za ta ƙara mushi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ce inna ma matsalu salati sani dai kadai misalin sallah wanda bawa yake yin ta sallah ta farilla ka matsali na harin hamrin mazala ce tamkar misalin korama ce wanda take mai yawan ruwa azibin ruwan kuma mai daɗi wajen ɗanɗano kuma ruwan da ba ƙura a cikin shi bi babi a hadikun wanda yake hucewa ta kafar ɗayanku yaqtahimu fihi kulla yawmin khamsa marratin wato a kowace rana yana shiga yayi iwo yayi ya kutsu yayi wanka a cikin shi so biyar a kowace rana ya shiga yayi wanka wankan sahe daban na karfe 10 daban na sha na karfe 1 daban na bayan la'asar daban na bayan magriba daban a kullum zai yi wanka so biyar manzo Allah ce fa ma rauna to ya kuke gani zalika yubqi min daranihi wannan wankan da yake yi so biyar a cikin ruwa na korama korama fa ba irin ruwa ka ɗauka aboki ce ba ka je kai wanka wani gurin ya samu wani gurin bai samu ba ka shiga cikin tafki irin rijiya wanda take gare yi wanka za ga za ka ba jikinka haƙƙin shi ko ina ruwa ya shige shi ba ka tunanin cewa ruwan nan zai kare to korama ka zo kana ta wanka a cikinta har sau biyar a kowace rana zala ce kuna tunanin za a samu wani sauran datti a jikin shi kuma kwana arba'in dinnan da ya kullum sai ya yi wanka sau biyar tunanin ku ya tarra wancan kuma wancan a ce ya shi daraja shi yasa in dai mutum ya fi ka kwanaki ya fi ka shekaru a addini da musulunci to in dai ba wani aiki ba ne kake yi ho mai wannan ho ba za ka iya kamo shi ba in dai ya iya sallah ras to kamo shi wannan sai da wala haula eh sai ka kama jikinka kamowa magabata malam ba wa karamin aiki bane sallah ta kwana ɗaya da mutum zai inda ya fi ka da ita to ya fi ka da bazai a wajen Allah to ina kuma sallar kwana arba'in ya ce to fa innakum la tadruna ma balagat bihi salatuhu haƙiƙa ko ba ku san ba matsayin da sallar shi ta ƙara mushi a wajen Allah da haka kar ku fifita wancan wanda ya mutu da fara akan shi a'a khairun nasi man tsala umruhu wa hasuna amaluhu daga cikin mutane wanda ya fi kowa alkhairi ya fi kowa cabawa shine wanda Allah ta'ala ya mai rayuwa mai tsawo kuma ya sanya albarka a cikin wannan rayuwar tashi ya zama to yana aiki na gari na'am وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال عليك بسوق الدنيا وإنما هذا سوق الآخرة نعم ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik haƙiƙa labari ya iso ga al'imamu Malik, anna a ɗa'a bane yasarin, haƙiƙa a ɗa'a ɗan yasar, kana iza marra alaihi ba'adu man ya biyu fil masjid. Ya kasance a ɗa'u bane yasar idan ɗaya daga cikin waɗanda suke tallata kadararsu a cikin kasuwa ya zo zai huce ta wajen shi, ko wanda za a ga ko a yanzu ranar juma'in aka yi sallah ya zo shi ya shiga cikin harabul masallaci akwai wanda zai siyi littafi kaza akwai wanda zai siyi kaza ko wani littafin nashi ma zai baza cikin harabul masallaci to irin waɗannan idan suka zo za su wuce ta wajen yin aɗa ubu ne sar ya kasance da ahu sai ya kira wuce ya ga akar makan lahu fa sa'alahu ma ma'aka sai ya tambaye shi me kake sai da awaka wa ma turidu kuma me kake nufi a sai ya kake so ko me fa in akhbarahu annahu yuridu an yabi'ahu idan yace eh kwarai tufafi ne wannan wannan kalite ne ta wannan ita ce daidai ku malam wanda in kuka sa ta za ku je ku ko gurin sabga da kaza da kaza kuma so ne yake sai da ta qala alayka bi suqid dunya Adau ibn Sa'd da yace to ni dai magana da zan gaya maka shine ka tafi kasuwar yan duniya ka je kasuwa ta duniya wa inna ma hadha suqul akhirah nan kasuwar lahira ce in kuma in kuma kasuwar lahira da ka zauna a ci da kai ka zauna a ci amma ba kasuwar duniya ba ce na masallaci ba a gina ta ba ba a gina masallatai ba saboda a raka kasuwancin duniya a ciki abin da aka gina masallatai a kai shine a raka kasuwancin lahira kasiya na sai da tare ba yaro da kayan shigo to a cikin masallaci abin da ake shine ka bauta wa Allah Allah ya siyi ranka shine ya siyi ranka da dukiyarka shine ka bauta mashi shi kuma sakamakon ka farashin ka shine baka aljanna to wannan kasuwar lahira kenan amma kasuwar duniya can ka je ka garan marshe ka je kasuwar dole ka je kasuwa ta bakin ta bakin murna ka je ka kai kai siyayyar ka a can na'am وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى الويحاء وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة
ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik annahu balaghahu haƙiƙa labari ya iso ga al'imamu Malik anna Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu haƙiƙa Umar dan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi bana rahbatan fi nahiyatil masjid wato ya gina wata ila haraba a gefen masallaci na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wanda tusammal budaiha wanda ake cewa wannan haraba din da ya dan kewaye ta ana ce da ita albudaiha da larauci kenan wani dan kwazazzabi ne ya dan kewaye a cikin haraba a cikin a kusa da masallaci na annabi na madina to kewaye shi da yayi ya dan gina shi saboda umar dan khattab mutum ne mai zahi in ya taro mutane biyu suna shira a cikin masallaci zai iya kirayowa ya ce aladabtar da su a musu bulala goma goma manya ba yara ba an gane ko saboda shi baya wasa a harkar shi da ya gina wa kala ya ce man kana yuridu an yi gaba fal ya kharuj ila hadhihi rahaba duk wanda ya san surutu zai yi wa mutane duk wanda ya san zai yi wargi to ya tafi can wacan harabar can ita ce aka gina musu amma nan ba gurin wargi bane auyun shi da shi'iran ko kuma duk wanda yake so zai sabo wata waka yayi mana waka to kale a cikin masallaci ga gurin da aka tana da can na can na wasa auyar fa sautahu ko kuma wanda yake so ya daga muryar shi yayi zance da karhi kale a masallaci fa la yakhruj ila hadhihi rahaba ya tafi wacce haraba da aka gina wato wannan Umar dan Khattab shi yana daga cikin masu wannan sosai bangaren abin da ya shafi janibin annabi da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya ku waɗanda suka yi imani kada ku daga muryar ku sama da muryar annabi to shi yana ganin tunda a masallacin ana aka binne annabi to bai halitta ba a zo a raka yin surutu a masallaci annabi yana nan a dinga surutu ana ta yada jita-jita a cikin masallaci tare da cewa annabi kuma yana nan bai dace ba abin da ya kamata shine wanda zai yi surutu a kirawo shi a ladabtar da shi wata rana wata rana Umar dan Khattab yana zaune a cikin masallaci sai ya ji waɗansu can a zaune a gefe ɗaya a masallaci suna surutu sai ya ce a ji a zo mushi da su da aka kawo mushi su he tambaya ce yan wata unguwa ne ko a yan wata unguwa ne ko a Madina yan wata unguwa ne ko a madina sai suka ce ai su baki ne ba yan madina ba ne ya ce laukuntuma min ahalil baladi la'auji a tukuma da a ce kun san doka kun san yadda ake a madina duk wanda yake dan madina ne ya san doka ta ta ɓace da aka kawo a masallaci in ya zo masallaci ya surutu kashi ake ba shi ya ce to wala da kun kasance yan madina ne da sai na sa Allah da fitar da ku arziki ɗaya da kuka ci shine ba 'yan madina ba ne ku baƙi ne ku tashi ku tafi amma daga yau in kun je ku hude a gida ba ya hira a masallacin annabi duk mai hira ga shi can gurin da aka gina mushi hadisi ne ingantacce yana cikin bukhari da muslim alhamdulillah alil mu'min da subhanahu wa ta'ala na'am
saboda ina ga na hauka ita mana sauki